بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan masallaci mai albarka na Uthman bin Affan da ke bayan tsohon Inland Bank anguwan jari a nan cikin garin Bauchi a daidai wannan lokaci mai albarka domin ci gaba da karatunmu da muka saba yi na sati-sati a cikin wannan littafi mai albarka na kitabul akhdari talifin babban malami a sheikh abdulrahman al-akhdari muna roƙon Allah ta'ala jikansa da rahama ya gafarta masa da dukkan sauran mamatanmu baki daya darasin da ya gabata a baya wanda shine darasi na goma sha ɗaya kenan yau dai zama shine darasi na goma sha biyu za mu tashi wato cikin fasalin fasulun filodo wanda mun riga mun shiga cikinsa har mun yi fara'idul wudu kenan dorawa za mu yi a kansa wadda suke da littafin a hannunsu da su ga shine shafi na goma sha uku to bayan maganin fara'idul wudu farillan alola wadda ya ambata mana cewa guda bakwai ne bayan yin niyya wanke fuska na uku wanke hannaye zuwa gwiwan hannu na hudunsu shafan kai na biyar wanke sawu zuwa idan sawu sannan kuma na shida shine cuccudawa na bakwai na ƙarshe shine gaggautawa to waɗannan su ne farillan alola amma yana ƙara maimaita mana cewa waɗannan abubuwa da ake cewa farillan alola ba wai fa kai tsaye a cikin hadisi ne ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa abu kaza farilla bane wannan wani abu ne na istinbatun malamai wani abu ne na irin bin diddiginsu da yadda suke gano yanayin ayyukan ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama mai dalilin yinsu shin ya dawo mai yana yi kullum sai an ga yayi ko kuma yaka yi jifa-jifa ko kaza ko kaza to ta irin haka ne ake gane abu kazan nan farilla ne ko abu kazan nan sunna ne ko da ma baka yau bai zama dole ba amma an kai akwai lada ko abu kazan nan mustahabbi ne ga sunan dai to saboda haka a yau za mu tashi a kan abin da ya shafi sunanul wudu mala ya ce su'alun abin tambaya a nan mahiyar sunanul wudu menene sunnonin alola suwaye wa kan ma'adadu ha kuma nawa ne adadin sunnonin alola jawab ya ce abin ba da amsa sai mu ce sunanuhu thamanin alola yana da sunnoni guda takwas kun ga ƙari a kan na farillai wadda shi farillai guda bakwai ne wannan kenan ya zama guda takwas akwai ƙarin ɗaya a bisa lissafin to abu na farko a cikin jerin sunnonin alola malam ya ce akwai ghaslul yadaini ilal kuwa'ai wanke hannaye guda biyu zuwa wuyan hannu inda shuru'i yayin farawa yayin fara alola wadda an san cewa farkon abin da mutum yake fara wankewa a gabansa na abin da ya shafi alola shine wanke hannaye guda biyu mana tafin hannu zuwa wuyan hannu idan ka ce wuya shine inda tafin ya kare kafin a shiga ainihin singalalan hannu wanda shine zira'i don haka kun ga ana wanke hannaye guda biyu dama da hagu yayin farawa wadda shi kansa wannan ɗin a matsayin sunna yake ba a matsayin farilla ba a babin alola to kamar da aka sani cewar na yi bayani waɗannan abubuwa na sunnoni ko farillai ba wai kai tsaye a hadisi suke zuwa ba to amma da ka samu kowanne akwai hujjarsa akwai kuma hadisin da yake goyon bayansa wadda ta hakan ne aka gano farillan ne ko sunnan ne to dangane da abin da ya shafi wanke hannaye guda biyu zuwa wuyan hannu lokacin da mutum zai fara alola hadisi ya tabbata na abu huraira wadda al'imamu ahmad imamu ahli sunna wal jama'a ya kawo shi a cikin musnad ɗinsa abu huraira allah ya ƙara masa yadda ya ce annahu sallallahu alaihi wasallama ƙala ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce idan ta yi ƙaba ahadukun min naumihi idan ɗayanku ya farka daga baccin da ya yi fala ya kummisu ya dahu fil ina to wannan kada ya yadda ya dulmiya hannayensa guda biyu a cikin ƙwaryan alolansa idan ya zama buɗaɗɗen abu ne ba irin su buta ba abin bakinsa a buɗe yake wanda da iya sa hannu to kar mutum a farkon farawa ya tsoma hannu hatta ya gusila ha talatan har sai ya wanke hannayen nasa guda har sai ya wanke hannayen nasa har sau uku ma'ana a wajen abin alolan ya karkato ya wanke har sau uku annabi ya ce fa innahu la yadri aina batat yaduhu domin mutum ba zai iya sanin a ina hannunsa ya kwana ba wataƙila sadda kake baccin nan kayi wani sosa-sosa a jikinka taƙila faratunka sun ɗebe wanda ti kawai kana zuwa an ka tsoma hannun sai ya zama dattin da yake ƙarƙashin farcen da ya faɗa cikin ruwa ga shi kuma yanzu aka tsoma alwalan za a yi kurkuren baki za a sheƙa ruwa za a wanke fuska ka ɓata ruwa ko kuma ya kasance wataƙila kana baccin wani ƙwaro ya hau jikinka ka murtsike shi ko sauro ka buge to dirin wannan abin zai iya faruwa ya zama akwai wani abu na datti ko na dasa a jikin hannun wanda kai baka sani ba kana bacci to kawai lokacin da zaka alwala ka tsoma hannayenka wato akwai nau'i na kazanta wanda annabi ya hana yin haka cewa kada mutum ya zo fara alwala kawai ya tsoma hannunsa a cikin abin alolansa to kun ga wannan shine hujja da malamai suka dogara da shi akan cewa lalle wanke hannaye guda biyu yayin fara alola wannan a matsayin sunna take kuma lallai idan mutum ya zama abin da zai alolan da shi buɗaɗɗen abu ne kada ya dai tsoma haida ya karkata ya wanke hannayensa uku kafin ya ci gaba da alolan wannan shine abu na farko a babin sunnoni na biyunsu wal madmadatu shine wato kurkuran baki mutum ya sa ruwa a bakinsa ya jijjiga sannan ya fitar ba haɗewa zai yi ba na ɗaya kenan na biyu kuma mutum ba zai sa yatsansa ya cuccuɗa ya goggoge haƙoransa ba wannan shine kaidan albadmada ma'ana kurkurewa kawai aka ce ba a ce wankewa ba kurkurewa sa ruwan ka girgiza sannan ka tofar wannan shine ma'anan almadmada wasu da yawa suna yin kuskure sanda mutum ya zo a lola bayan ya wanke hannaye sa uku din sai ga kuma ya sake sa yatsansa yana wawwanke haƙoransa wanda wannan kuskure ne tabbas shi asuwaki ko tsabtace baki abu ne mai kyau wadda ta kai ma matsayin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa da ba dan kada na kuntata ma al'ummata da ba dan kada na kuntata musu ba da na umurce su da yin asuwake a kowane lokacin yin alola idan da su yi sallah laula na shuka ala ummati la amartuhum bi siwaki inda kulli salati da ba dan kana da kuntata ma al'umma ta bada dukkan lokacin da za a yi sallah wanda kafin a yi sallar sai an yi alola to a wajen alolan sai na sa sun yi asuwaki to amma watakila wa zama akwai ɗawainiya akwai wahala to da haka abinda ake so sanda mutum ya zo alola to sai ya fara bayan ya wanke hannayensa sai ya fara wanke bakinsa ya sa yatsansa in yatsa zai sa in brush da makilin zai ɗauko ya sa ya sa in aswaki ne na itace ya goga in ma irin yadda wasu suke daka gawayi ne ko toka a sa wanda wannan ya yi daidai amma ya zama ba wai a cikin alolan ba wannan a matsayin kafin ka fara alolan don haka duk wannan kana daman ka yi amma kafin fara alola za ka fara to sai ka fara bayan ka tsaftace hannunka sannan sai ka wanke bakin to daga nan kuma sai ka yi harama ka yi bismillah sai ka fara alolan ka gadan-gadan ka wanke hannayen sannan ka zo kurkuren baki saboda haka dai a alola kurkuren baki ake ba wanke baki ba shine na biyu daga cikin sunnonin alola wal istinshaqu na uku daga cikin sunnonin alola shine sheka ruwa a hanci mutum zai ɗebo ruwa daidai misali sai ya sa a bakin ramukan hancinsa sai ya ja amma ba jawa da zai sa ka shiɗe ko ka cutar da kanka ba ja daidai gwargwado yadda ruwan zai shiga hancinka to wannan shi ne al-istinshaq wal-istinthar na hudu kuma shi ne wato facewa tun da aka ja to sai a fito da shi ba a bar shi ba don haka shi ma facewa ɗin sunna ne daga cikin sunnonin alola to idan aka kula waɗannan abubuwa guda uku abubuwa ne wanda suke makwabtan juna kurkuren bakin sheka ruwa a hanci da facewa idan muka duba za mu ga hadisin da wato imam muslim ya rawaita a cikin sayo muslim ya hada su waje guda ya yi bayaninsu hadisin umar ibn abasa allah ta'ala yadda da shi ya ce annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce ma minkum min rajulin babu wani mutum daga cikin ku al'umman musulmi a ya ƙurubu wadu'ahu da zai kawo abin alolansa gwangwamin ko butan ko ma dai mai za ka yi alola da shi ka matso da shi kusa da kai don ka fara alola to bayan mutum ya fara fayyadun maza wa yastan shiga wa yastan fira sai mutum ya kurkura bakinsa ya shiga ruwa a hancinsa ya face in har yayi haka a lokacin da yake alola illa kharajat khatayahu ko illa kharajat khataya wajhihi min fihi wa khayashimihi idan har mutum ya kurkura baki ya shekarwa a hanci ya face to annabi ya tabbatar da cewa lallai duk wani kurakurai da mutum ya aikata in dai da harshe ake faɗa magana kai to sakamakon kurkure wannan kaman ka wanke dattin maganan da kai ne na zunubi haka nan shekarwa da a hanci da kai da facewa kaman ka fatar ka face duk wani abun da yake na zunubi da kai amfani da hancinka wajen samunsa to da haka wannan shine hikima da haka wannan sunna ne daga cikin sunnonin alola waɗannan ababe guda uku kurkuran baki shekarwa a da kuma abin da ya shafi facewa kuma gashi annabi sallallahu ya gaya mana fa'idansa cewa duk wanda ya haka sai ya zama ya fitar da duk wani kurakurai ko laifuka da ya aikata dalilin wannan wankewa din da yayi kaman wanke dauda yayi kenan to wannan shine sunna na hudu daga cikin jerin sunnonin alola idan muka matsa gaba na biyar daga ciki ya ce wa raddu masihin ra'si dawowa da shafan kai shi ma sunna ne daga cikin sunnonin alola kada mu manta a lokacin da yake bayanin farillan alola a lamba ta hudu ya kawo masihin ra'si wato shafan kai to kun ga shi ai kai abu biyu ake yi bayan mutum ya ɗauka daga mafarin gashi ya kai shi keya to ba yi maganan dawowa ba to kenan abin ya rabu kashi biyu ne shi shafawa daga saman goshi mafarin gashi mutum ya kai shi baya wannan a matsayin farilla yake dole ne mai alola ya haka amma kuma bayan ka kai ke din ka sake dawo da shi zuwa gaban goshi to shi kuma wannan sunna ne kenan rashin dawon ba laifi ba dai amma wanda ya samu lada fiye da wanda bai yi ba to wannan shine ma'anar raddu mashir ra'si dawowa da shafan kai bayan an kai shi baya a kuma dawo da shi gaba to shi ma dangane da abin da ya shafi dawo da shafan kai akwai hadisi tabbatacce wadda abin sha'awa dukkan waɗannan ashabu kutubi sita ma'ana waɗannan malamai da suka yi tafai na hadisi bukhari muslim abu dawud tirmidhi nasai ibnu majah duk sun rawaita wannan hadisi da zamu karanta hadisin abdullahi dan zaidu Allah ya yarda da shi ya ce anna rasulallah sallallahu alaihi wasallama masaha ra'sahu bi yadai wata rana muna zaune muna ganin yadda annabi yake alola da ya zo wajen shafan kai sai muka ga ya shafa kansa da hannayensa guda biyu ba da hannu ɗaya ba wasu da ga suna kuskure ta fuskan sai ga mutum ya rike dan hulansa ga sai ya shafa da guda ɗaya to wannan shi ma kuskure ne tun ga lafazin hadisi yana tabbatar da cewa da hannaye guda biyu ake shafan kai fa aqbala bihima wa adbar da annabi yazo shafa kai da hannaye guda biyu sai ya ainihin wato yi baya da su sannan ya dawo da su gaba su hannayen mana ya shafa ya kai sannan kuma ya shafa ya dawo bada abi muqaddamin ra'si annabi ya fara da mafarin kansa mana mafarin gashi gaban goshi kenan yayi baya thumma dhahaba bihima ila qafahu ya tafi da hannayen nasa suka koma har zuwa keyarsa shine alqafa keya thumma raddahuma ila almakani alladhi bada'a minhu sannan annabi sai ya dawo da hannayensa guda biyu masu albarka zuwa wurin da ya fara shafan kan daga ina ya fara gaban goshi to bayan ya kai keya kuma sai ya dawo da su inda da ya dauka din to kun ga wannan shine dawo da shafan kai saboda haka shi ma dai suna daga cikin sunnonin alola sanda mutum yake alola ba iya kaiwan bai dawo da shi din ma sunna ne mu je abu na shida na shida shine wa mashul udhunai da shafan kunnuwa guda biyu wannan kunnuwa ai bai bukatan karin bayani tunda kowa da shi a jikinsa to shi ma abin da ya shafi shafan kunnuwa abu ne wanda yake sunna haka malamai suka fahimta daga aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata wanda al-imamu tirmidhi da dan uwansa imamu nasa'i suka rawaita a cikin sunan dinsu hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa abdullahi dan abbas ya ce lallai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi wa udhunayhi ya zo a lola sai shafa kansa sannan ya shafa kunnuwansa guda biyu zahirahuma wa ba zahirahuma wa batinahuma a wato ta cikin kunnan da kuma ta wajensu kenan kun ga wannan hadisin yana nuna mana cewa shafan kunne ba kawai yadda wasu suke sa iya yatsa bane a kulkula cikin ramin kunne a ya shafi hatta fatan kunnen ta baya shi ma akwai bukatan a shafa shi don haka yadda malamai suka yi bayani idan mutum ya zo zai yi alola ya yi wannan yatsan nasa da ake cewa sababa yar manuniya na dama da na hagu to sai ya sa a cikin ramin kunnen nasa ba wai kawai sawan ba sai ya ainihin yawo da shi a cikin kunnen sannan kuma wannan hannun nasa karam a wato babba na kusa da 'yar manuniyan sai kuma ya goya ta a bayan kunnan sai ya zama a lokaci guda wato hanna yatsu guda biyu suna aiki wannan na aiki a ciki wannan kuma na shafo baya to wannan shine yadda ake shafan kunne ba wai kawai mutum ya shafa iya cikin ba tare da waje ba kamar yadda wannan hadisi din wato Abdullahi dan Abbas ya rawace shi kuma hadisi ne wanda yake sahihi a kaidan malaman hadisi saboda haka lalle shafan kunne yana cikin sunnonin alola kuma ga yadda ake yin sa ana so a shafa fatan kunnen cikin sa da wajen sa a lokaci guda abu na shida kenan na bakwai wa tajdidul ma'i lahuma sunna ne mutum ya sabanta ruwa a gare su su suwa su kunnen kenan tunda su biyu ake magana ai kunne biyu ne don haka idan mutum ya zo sai ya sabunta ruwa abinda ake nufi da yake shi kansa shafan kan da kuma shafan kunne duka shafa ake ba wankewa ba mana idan mutum ya ɗebo ruwa ba zai taho da ruwan yadda ya ɗebo shi ba zai zubar da shi sai ya zama saura danshin ruwan ne a hannunsa sai ya shafa kai ya yi baya sannan ya dawo gaba to shi ne abinda malai yake so ya ce mana nan bayan mutum ya shafa kai to akwai bukatar sai ya sake ɗibo ruwan ya goga a hannunsa an samu dashin sannan sai ya zo ya yi kulkulan kunne ya shafa kunnuwansa guda biyu waɗanda daga cikin sunnoni na alola wadda ya kamata mutane su kiyaye shi tare da cewa mun sani wannan littafin na shi abdurrahman al-akhdari ya yi shi ne a bisa tsarin mazabin malikiya amma akwai wasu mazabobin kamar mazabin hanabila wadda suna ganin abin da yake tabbatacciyar sunna shine mutum ya shafa kai abin da ya ragu na danshin ruwan sai ya zo ya shafa kunne da ragowa ba bukatan sake sabunta ruwa ko canza ruwa kuma hakikar magana wannan shine gaskiya saboda haka za mu ga wato hatta a cikin wannan hadisi da muka karanta na shafan kunne ai ba bayanin da ya zo akan cewa wato an sake nemo ruwa an shafa ya nuna cewa lallai abin da ya ragu na ruwan da aka shafa kai da shi shi ne aka zo aka shafa kunnuwa da shi mu fahimci wannan abu na takwas daga cikin wato sunnonin alola wadda shi ne na ƙarshe a jerin abin da malamin ya kawo shi ne ce wattartibu bainal fara'id da kuma jeranta tsakanin farillai lalle jeranta tsakanin farillai ma'anansa shi ne wato kamar yadda muka wuce farillan gasu a sama ai wadda asalinsu ta fuskan gabobin alola za mu iya cewa guda biyar ne kun ga da na shida da bakwai wannan tsarin yadda ake so alolan ne cuccuɗawa gaggautawa kun ga shi ba wai a cikin wani gaba ba ne amma gabobin wankewa a yayin da mutum zai alola gabobi ne guda biyar wadda suke na farilla na farko guda hudu ma za mu ce tun da shi ma niyya ai ba wanke shi ake yi ba ko wani abu ne a zuciya na farko wanke fuska na biyu wanke hannaye zuwa gwiwan hannu na uku shafan kai sannan na hudu wanke sawaye guda biyu zuwa idan sawu to waɗannan su ne farillan alola ta fuskan gaɓoɓi guda hudu wanke fuska hannaye shafan kai wanke sawaye to da haka waɗannan su ne farillan alola ta yadda ana so idan mutum ya zo yin alola kada ya zama a cikin yadda farillan suke zama ya fara gabatar da wani akan wani kun ga yadda abun yake a jerin farillan wanne ne farko idan ka fara Allah a matsayin farilla a'a wankewa wanke fuska wanke fuska shine farillan farko a gabobin alola me yake biye masa wanke hannaye zuwa gwiwan hannu abun kusa duk a jere ma suke ai daga nan kuma sai shafan kai daga nan kuma sai wanke sawaye wanke kafa zuwa a wato idan sawu to da haka kenan idan mutum ya zo alola ko da ka wanke hannaye ka kurkura baki da ka zo sai ka tsallake fuska ya ka fara wanke ka wanke hannaye tukun ya ka dawo fuska to wannan mutum sai ya zama kenan bai yi sunna ba amma fa alola ta yi fa yawa kun ga shi jeranta a matsayin sunna yake don haka yadda ya zo a tsarin yadda annabi ya karanta shi ne sai an wanke fuska kafin ake wanke hannaye ko ko mutum bayan ya wanke fuska a matsayin shi ne na farko a gaɓoɓin alola a matsayin farilla to da ya zo wanke hannaye sai ya tsallake kawai sai ya shafa kai ya dawo sannan sai ya zo ya wanke hannaye to wannan shi ma ya ya ainihin wato yi watsi da sunna bai yi abin da shi ya kamata yi ba amma dai kuma alolan ta yi ba wata matsala kai dai ya rage lada wa kansa to wannan shine ma'anan wa tartibu bainal fara'id to me hujjan jeran ta farillai din nan lalle shi ma ya zo a cikin hadisi ta kasancewa hadisin dunkulalle ne bai ayyana shi karara ba a cikin faɗin ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam da yake cewa abda'u bima bada Allahu bihi zan fara da abin da Allah ta'ala ya fara da shi me Allah ta'ala ya fara da shi a babin abin da ya shafi alola idan muka koma cikin suratul ma'ida wannan aya da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ko wa arjulakum ilal ka'bayn bambancin qira'a ne to kun ga Allah ta'ala ya gama mana lissafin farillan alwala a wannan ayan yace idan ku tashi za ku alwala ko wadanda suka yi imani faqsilu wujuhakum lalle ku wanke fuskokinku kun ga shine farilla na farko shi Allah abin da ya fara mata shine farilla kun ga ta ka gane cewa lalle wanke fuska farilla ce umurnin Allah ne sawansa ne na daya wa aydiyakum ilal marafiq na biyu kenan wato wanke hannayenku zuwa gwiwan hannu kun ga biyu sannan kuma wamsahu bi ru'usikum sannan sai ku shafa kawunanku kun ga na uku kamar yadda mala ya kawo sannan na ƙarshe yace wa arjulakum ila alka'bayn sannan ku wanke sawayenku zuwa idan idan sawo to waɗannan sune farillan alwala guda hudu wanda kun ga a yadda Allah ta'ala ya jera a haka muke yin su wanke fuska hannaye zuwa idan sawu gwiwan hannu shafan kai da kuma wanke sawu zuwa idan idan sawu din to dan haka kun ga shine annabi yake cewa abda'u bima bada Allahu bihi lalle zan fara da abin da Allah ta'ala ya fara da shi shine a bisa wannan tsarin don haka kenan idan mutun ya zo ya jirkita lissafin lalle zai zama yayi kuskure duk da duka san cewa alwalan tayi kamar yadda Allah ta'ala ya tsara sallah ne daga asubahi sai azhar mai biye mata la'asar sannan kuma sai magariba ƙarshe isha'i to kaga idan mutum ya zo saboda ya samu wani lura bai sallah da wuri ba sai ya zo kuma ya ce shi da azhar din zai fara ba zai fara da asuba ba ko da la'asar zai fara kafin ya zo ya azhar ya bata irin tsarin yadda Allah ta'ala ya tsara abunsa ya canza lissafin to saboda haka ana so yadda Allah ya tsara abun ka bashi a haka don haka dai sunna ne daga cikin sunnonin alola lallai mutum ya kula da jeran tafarillai wato daga wannan sai wannan kar mutum ya gabatar da wani wadda ba shi ne yake na gaba ba a yayin da dole sai ya jinkirtar da wadda kuma shi ne a gaba ɗin sannan sai ya mai da na baya kuma ya dawo gaba to sai ya zama an canza tsarin Allah wadda wannan ma'anarsa canza shari'an Allah don haka waɗannan dai a takaice su ne sunnonin alwala kamar yadda malayin ambata mana guda takwas abu na gaba ya ce su'al tambaya ma hukumu man nasiya fardan aw sunnatan aw lum'atan menene hukuncin wanda ya manta farilla a yayin da yake alola ya manta da wata farilla bai yi ba sawa'un niyya ne bai yi ba wanke fuska ne wanke hannaye zuwa gwiwan hannu ne shafan kai ne wanke sawu ne ko kuma a cuccuɗawan ne bai yi ko gaggauta sai ya manta bai yi ɗaya daga cikin waɗannan ba me hukuncinsa au sunnatan ko ya manta sunna wadda yanzu muka gama ambatansu da kaza da kaza da kaza zuwa ƙarshe ya manta bai yi wata sunna ba a bisa mantuwa ba da gangan ba aulu ma'atan ko ya manta bai wanke lam'a ba wato wani wajen da ya kamata yana cikin gaban alola sai ya kewaye shi ya zama shi bai samu rawa bai shiga cikin inda aka wanke ba wadda kuma ya kamata a wanke shi ne lum'a to da haka mai hukuncin mutumin da ya yi haka bisa mantuwa amsa anan yace wa man nasiya fardan min a'dahi dukkan wanda ya manta farilla daga cikin gabobin alolansa ya kamata a ce ya wanke abu kaza sai ya manta kwata kwata ma bai wanke ba ba ma fa ya gabatar bane shi bai ma wanke bane samsam kamar a ce bai wanke fuska ba haka yi alolan ko kuma a ce bai wanke wato hannayensa ba ko ya wanke hannu ɗaya bai wanke ɗayan hannun ba wannan ya yi bisa mantuwa ko kuma ya zo bai shafa kai ba kawai daga wanke hannun hagu kawai sai ya tafi wanke sawu to waɗannan idan mutum ya manta shi fa in tadhakkarahu bil qurbi hukuncinsa shine idan Allah ya sa ya tuna da wannan mantuwan da yin a kurkusa ba ɗau lokaci ba da wuri ya tuna to yadda zai yi fa'alahu wa ma ba'dahu kawai sai ya aikata wannan abun da ya manta din tunda yanzu ya tuna to ya koma kansa wa ma ba'adahu da abin da yake bayansa me wannan yake nufi shine tunda maganar farilla muke yi mu fara daukan wanke fuska bayan mutun ya kurkar baki ya shekarwa an ce ya faci da yazo a maimakon ya wanke fuska sai ya sha'afa kawai ya tafi wanke hannu har ya fara wanke hannun dama har ya zo ya wanke hannun hagu har ya je shafan kai sai yake tunawa ko aka tuna masa to wannan take sai ya dawo ya ɗebi ruwa a lokacin sai ya wanke fuskan adadin abin da ya kamata ya wanke sau ɗaya ne ko sau biyu ko sau uku to kun ga ayi abu yana da ne cewa har ya riga ya wanke hannun dama da hagu ma to a lokacin bayan ya wanke fuskan to wannan wanda ya su a bayan wanda ya manta su ma sai ya sake bin kansu an fahimta don haka tun idai ɗauko zai yi rufas kenan sannan sai ya zo ya wuce ba koma zai yi ya can koshi ya zo ya sake dira a gaba ba a fahimta yauwa baya zai yi ribas sannan sai ya sake biyo kansu duk da ya yi su to kaman bai bane tun da ya tsallake shi wancan a matsayin farilla Allah sa ana fahimta wa in tala amma idan ya zama lokacin yayi tsawo har ma yayi dadda alolansa watakila ma har yayi sallah lokacin ya ja sai daga baya yake nazari yake tunawa ko kuma dai wani yake tuna masa cewa ai dazu ina Allah langaya maka alolan da kai na ka gaba ka wanke fuska ba to idan lokacin yayi tsawo fa'alahu wahdahu to idan ya zo gyaran kawai sai ya wanke iya wannan farillan da ya manta din shi kadansa idan fuska ne manta bai wanke ba gashi har yayi sallah ake tuna masa ko ya tuna to in ya zo kawai sai ya ɗebi ruwa sai ya wanke fiskan sau biyu ko sau uku ko sau ɗaya haka idan wanke hannu ne bai yi ba aka tuna masa ko ya tuna to sai ya zo kawai ya wanke hannun haka idan shafan kai ne bai yi ba sai ya zo ya shafa kan haka idan wanke kafa ne bai yi ba sai ya zo ya wanke kafan wa adama salla qablahu sannan sai ya sake sallan da yi kafin wato wannan lokacin da ya gyaran ko da sallah nawa ne misali tun alolan azhar ne sai zama alolan tana nan ba warware ba da wannan alolan har yayi la'asar har yayi magariba to duk wannan sallan ta kama sai ya sake su idan ko misali a sallan azhar ne wannan kuskuren ya faru ya manta bai wanke wani gaba na farilla ba to amma da yazo la'asar ya sake wata alolan wanda wani yana tabbacin bai yi wannan kuskuren da yayi na azhar ba to ba ruwan la'asar anan da aka iya azhar din zai je yi a fahimta tunda yayi wata alola amma idan ya kasance wannan alolan ce yake rike da ita ita ce yayi azhar da ita bata warware ba har yazo yayi la'asar to sai daga baya da ya tuna ko aka tuna masa gashi yayi saloli har guda biyu kenan da wannan alolan to idan ya zo yayi gyaran to zai zo ya sake salolin nan guda biyu da yayi da wannan alola mai kuskure wanda aka yi mantuwa ba a wanke wani farilla a cikin alolan ba to sai ya sake salolin guda biyu azhar din da al'asar din saboda ya manta farilla amma sai da ya zo wankewan iya wannan wajen zai wanke ba ribas zai yi ba mana iya shi din zai je ya canka idan wanke fiska ne bai yi ba da aka tuna masa ko tuna kawai sai ya zo wanke fuskan sai je ya sake sallolin subhanallah a saboda haka idan ya zama gabace guda ɗaya ko biyu ko ma nawa ne sai zama lokacin ya yi tsawo idan ya tashi kawai iya wannan din zai ba zai sake riba sai sauran wanda suke bayan ta ba sabanin wancan idan ya tuna a kusa din to saboda haka wannan shine ka'idan wato gyara sanda mutum ya yi mantuwa a wajen abin da ya shafi farilla sadda yake alola to duk waɗannan bayanan da ka aka yi su ne a'a duka akwai hujjojinsu daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai hadisi ingantacce wanda Abu Dawud ya rawaita da Imam Nasa'i hadisin Anas ibn Malik Allah ya kara masa yadda Anas dan Malik yace ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama rajulan wata rana annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hango wani mutum fi qadamihi mithlu dhufri a jikin kafansa wajen wanke kafa a alola sai annabi ya ga wani shati kamar shatin farce mana girman shatin bai wuce kamar girman farce ba haka lam yusibbul ma'u wanda wannan kewayen wurin ruwa bai taba shi ba kuma gashi ya kamata a ce ruwa ya taba amma sai ruwa bai taba ba ya zo ya alolan yar burburi kenan faqala lahu da annabi ya ga wannan lam'a din sai annabi ya ce wa mutumin irji fa ahsin wudu'aka koma ka je ka kyautata alolanka don haka annabi sai ya mai da shi domin ya je ya ainihin wato sabunta alola saboda ya manta abin da ya shafi wato lam'a a cikin abin da ya shafi alolansa ba iya nan ba a idan muka duba duk da karatun yana gaba lalle shi abin da ya shafi farilla idan har mutum ya yi kuskure irin wannan kamar da karatun ya wuce cewa lalle abin da ya faru gyaransa za a yi dole in a kusa ne mutum zai ribas ya ɗauko daga kan wannan farillan ya sake diryawa har zuwa ƙarshe in kuma lokacin ya ɗauka to sai ya wanke iya wannan gaban ita kaɗai ba sai ya sake biya tawa baya ba to abu na gaba ya ce ma hukumu huyin taraka sunnatan me hukuncin mutum idan ya bar sunna ba farilla ba ne sunna ne menene misalin sunna da muka gama karantawa yanzu shine kaman wanke hannun a farko zuwa wuyan hannu kurkuren baki shekarwa a hanci dawowa da shafan kai ba su ne sunnonin ba to sai zama mutum ya manta da ɗaya daga cikinsu bai aikata ba a lokacin da yake alola to me ya kamata ya yi bayan ya tuna wa in taraka sunnatan mala yace idan mutum ya bar sunna bisa kuskure fa'alaha wala yu'idu salata to wannan zai sake wannan gaban mana zai zo ya aikata ta ya wanke iya wannan wurin amma ba zai sake yin wata sallah a madadin wanda ya yi a bayan mana ba zai biya sallah ba wanda ya yi ta riga ta tafi a matsayin cewa ai sunna ya bari ba farilla ba don haka ita tana da saukin al'amari bayi da matsala in ya tuna dai kawai shine so ya zo ya yi iya wannan din shikenan ya gyara alolansa amma sallan da ya yi kan ba bukatan sai ya sake to anan me yasa aka ce sai mutum ya zo ya yi wannan gyaran to abinda ake nufi shine a ta iya yiwa ya zama alolan nasa yana nan har zuwa lokacin kuma yana da niyan cewa in dai alolan ba ta ware ba da ita dai sallan gaba da za ta zo to da haka wannan gyaran zai halatta masa sallan gaban da zai yi kawai zai iya da wannan tsohuwar alolan amma ba wai zai yi wannan gyaran ne don sallan da ta wuce ba domin kun ga ba sake sallan zai yi ba ba wani sabon abu zai yi ba kuma wannan alolan ya rage ya wuce wannan gyaran da ashi ne don gaba amma idan misali ya kasance sadda mutum ya tuna cewa fa alolan san da sunnan bai yi wani abu na sunna ba a cikin alolan kuma alolan ma ta riga ta kare to wannan ba bukatar yin komai saboda daman ta kare a zuwa ya wanke wani gaba ba za ta amfani da shi da kuma mutum da ba sake sallan zai yi ba daman ma'anan cewa sai ya je ya gyara din shine saboda tunkarar sallan gaba idan ya zama wannan alolan tana nan to don haka ana yin wannan gyaran alolan da ta karye to yanzu ta ɗauru an ɗaure ta da miƙe don haka zai yi sallan gaba da wannan alolan a fahimci karatu to wannan kenan dangane da abin da ya shafi barin sunna shi ba bukatar sai an sake sallah ba bukatar mutum sai ya maimaita abin da ya a baya domin sunna ne ba farilla ba in farilla ne shine inda rigima take lalle sallan da mutum yayi da wannan kuskuren na rashin yin farillan idan ya tuna ko aka tuna masa sai ya zo ya sake wannan sallan bayan yayi gyaran alola amma idan ya zama sunna ce daga cikin sunnoni na alola idan mutum ya tuna ko aka tuna masa zai zo yi wannan gyaran muddin alolan tana nan don gyaran sallan gaba da zai yi amma idan alolan tauro da ba bukatar wannan gyaran domin ba zai sake sallan da ya riga yi ba wa ma hukumuhu in nasiya lumatan menene hukuncin sa idan ya manta lam'a kamar na faɗa shi lam'a shine wani kewaye da ya kamata mutum ya wanke sawawun a fuska ne ko a hannu ne ko a kafa ne sai zama gurbin da ya kamata a ce ruwa ya same shi sai zama ruwa bai same wannan wurin ba to shine ake ce masa lam'a to amma malamai sun yi kokari wajen tantance da iyakance abin da ya shafi lam'a din lam'a din dole ya zama dan kankani wato idan ya kasance misali a fuska da mutum ya zo yin alola sai wanke iya rabin fuskansa ko ya raba shi a tsaye ya wanke bangaren dama bai wanke bangaren hagu ba ko kuma ya raba shi a kwance ya zama daga saman ido daga kan hanci zuwa sama ya wanke amma ƙasa bai samu ruwa ba to wannan ba a ma kiran salama ko wannan kusan ma bai alola ba saboda kun ga rabawa biyu yayi an wanke rabi ba a wanke rabi ba to shi lam'a ka'idarsa shi ne kada ya wuce ɗaya bisa uku na gaban da za a wanke a alola ɗin na haka misali ya zama mutum ya wanke daga saman wato goshinsa har zuwa bakin sai ya zama misali ɗan ƙasan haɓansa ne bai abin nan mutu wannan ya zama lam'a saboda ɗan wajen bayi shi da yawa don haka wannan shi ne ake ce masa lam'a wani ɗan ɓangare ya zama bai samu ruwan alola ba to idan mutum ya yi kuskure ya manta bai ya bar irin wannan lam'a ɗin ya hukuncinsa sake alulan zai ko kuma ya zai mala ya ce wa man nasiya lum'atan duk wanda ya manta lam'a a alolansa ghasalaha wahdaha bi niyyati kawai zai zuwa zai sai ya gyara iya inda lam'an take iya inda ruwan bai taba ba kawai sai ya zo ya sa ruwa ya hada wurin shikenan ya gama wannan shine hukuncin sa ba bukatan sai ya wanke duka gaban misali in a fuska ne iya inda misali a ce gindin kunne ne bai samu ruwan ba ko ya dan ɗebo ruwan ya shafa magana ta kare ba bukata a ce sai ya wanke fuskan duka ko kuma bayan wanke fuskan ma sai ya sake biyan ta alwalan zuwa karshe a'a iya inda yake da matsalan kawai ya gyara magana ta kare to wannan shine ka'idan wanda ya manta lam'a gyaran da zai yi na gaba ya ce wa ma hukumuhu in sallah qabla zalika me hukuncin mutum idan yayi sallah gabanin ya tuna da cewa ɗazu alolan da yin nan akwai lam'a sai bayan ya yi sallar ne ake tuna masa ko ya tuna cewa ba lallai faɗa za alolan da yin nan ya ban lam'a ko da kansa ya zo yake gani ko ne ke gaya masa cewa ya ɗazu alolan nan kafanka na gabe wanku ba gashi ban gaya maka ba saboda ni ma ina sallah gashi kai har ka da sallar da kake yi to da haka tunda mutum har ya riga yayi sallah da wannan lama din to hukunta sa shine wa ya salla qabla zalika aada idan har mutum yayi sallah da wannan lama din to ya sake sallan fa shine ma'anan aada zai maimaita zai sake sallan da ya da wannan lam'an da bai wanke shi ba domin ya rage wani gaba da ya kamata a ce ya ritsar da shi a cikin alola sai ya zama alolansa bai ritsa da shi ba to sai ya gyara sannan sai ya zo ya sake ita wannan sallan da aka samu lama a cikinta saboda haka jama'a ana samun kuskure da yawa irin wannan gaban wataƙila saboda laluran sauri mutum yana allah allah ya samu raka'a musamman wajen wanke kafa sai ga wato wajen abin da ya shafi bayan kafa din nan kunga akwai dan lunguna lunguna a wurin ko kuma abin da ya shafi kasan kafa din kunga shi ma wani lungu ne wanda mutum bai mai da hankali ba sai ya zama ba lalle ya samu ya wanke shi duka ba to saboda gaggawan a samu raka sai ga mutum kuma yayi barin sallansa wanda dole in ya gano haka sai ya sake ko kuma watakila ma shi bai ma sani ba sallan kuma ta tafi a haka bai ma san kuskuren da yayi ba don haka dole idan muka zo zamu irin wannan al'amari na ibada mu sa nutsuwa a ciki mu sa hankali mu yi abun yadda zai samu karba wajen Allah subhanahu wataala gaggawa ba namu bane ba da haka kada mu kasance masu yawan gaggawa sadda aka zo al'amari na ibada wanda yake tuna min da wani da aka zo shi da abokinsa suna magana cewar ai sallah nan da muka je ba ina cikin alola kawai sai na ji liman ya roƙo bai fi wuce rabin alolan ba sai ya ce ai da na tsaya ƙarasa alolan da ban samu sallar nan da kuma yanzu wannan ina maganar sallan bai fi ƙara sa rolan bai je biro kudu to ba kamar wanda ya bar laba kenan kana ta sauri dan ka je ka samu sallan kuma ƙarshe mutum ya zo ya barin sallah din domin tabbatar da mutum bai bane tunda an ce in ya gano wannan sai ya sake ba to da haka mu yi kokari wajen kula da lamba din nan abin da zai taimaka wajen kiyaye wannan din shine da farko mu san guraben da ake wankewa a lolan wani kawai ya san eh za a wanke hannu zuwa wayan hannu a kurkura baki a wanke fuska hannaye guda biyu zuwa gwiwan hannu shafan kai da kafafuwa zuwa idan sawu amma asalin gurbin da ya kamata a ce an shigar da su wajen wankewan mafi yawa wasu mutanen ba su kiyaye ba yanzu kamar yadda muka yi bayani a wajen maganan wanke fuska cewa shi a ka'idan fuska haddin fuska a tsawo shi ne daga mafarin gashi har zuwa kasan haɓa kafin makogoro to shi ne fuska da aka ba wa maki wani ne ya zuwa lula iya nan sama-saman yake bari kasan leɓen bakinsa kawai shi kenan ba ruwansa da shigar da nan kaga kullum kenan dai zama alulansa da lamba ko ko mutum ya zo a burbure ya zama nan jikin kunnuwansa ba ya samun ruwa to kaga duk wannan matsala ne kuma lamba ne ko mutum ya zo wanke hannunsa hannaye guda biyu zuwa gwiwan hannu sai ya zama kawai zuwa gwiwan ya tsayar da abun alhali kuma ana son har gwiwan shi ma ya shiga cikin wankewa din kaga shi ma wannan in yayi haka ya ballama to da haka wajibi ne murka sanin menene ma haddin menene kadada iyakan shi gaban da ake so a wanke domin mu ritsa hadda shi mu wanke sannan sanda muka zo wankewa da mu yi kokari mu wanke shi duka din kar a bar wani bangare ya zama ruwa bai samu ba na daga cikin abu da zai taimaka na biyu shine abubuwan da mutane suke sanyawa a jikinsu na kwalliya kama daga zobe agogo wasu ma har irin mai sunansa ɗin nan kamar wani abun mata haka ne suke sa mai sunansa ne jama'a na gayu suna sa wani ɗan roba hakan na ga mutum ya tara wasu igiyoyi a hannunsa to da irin wannan kuma suna hana isar ruwa zuwa ga gaban da ya kamata a ce ruwa ya samu a lola don haka ka sani cewa zobe ba a hana ka sawa ba sunna ne na ma'aikin Allah sallallahu alaihi idan ka bi ka'idansa sunna ce amma kuma ka'idan sunnan shine a hannun dama ake sawa kuma a wannan yatsan shine wanda aka rawaito annabi yana sa zobensa mai hatimi a matsayin kwalliya ne ba laifi bane amma kada ya zama zoben ya matse ka sosai ko ya matse hannunki sosai ta da dai zama idan aka zo a lola ruwa ba dai ratsa jikin wannan kasan zoben ba sai zama kullum a lolanka ko a lolanki da lam'a kenan saboda gashi ya kamata ya wajen ya samu ruwa bai samu don haka ai kokari ko da zoben ne bai matse ka da yawa in ka zo a lolanka yi kokarin dan waiwaina shi haka nan ta yadda daidai yadda aka yi ruwan zai samu ya shiga na ɗaya kenan haka shi ma abin da ya shafi agogo akwai wata group ai wanda shi ba bukatan ba ka zo Allah sai ka cire shi to shi ma ka tabbatar cewa bai ma sai ka ta yadda ruwa ba zai samu daman shiga kasar ba ya zama an samu daman shiga wato ruwa ya samu daman shiga karkashin wurin to haka su ma mata lalle su kula da wannan bangare din abu ne wanda yake na wajibi mutum ya tabbatar cewa duk gaban alolansa ya ritsa shi yayin da zai yi alola Allahumma sai ya zama akwai lalura uzuri na rashin lafiya misali sai kasance akwai wani miki ko ciwo a hannun to wannan ba matsala bane ban ka zo kawai sai ka kewaye wannan wannan kuma darura ake ce masa kuma ka'ida ad-daruratu tubihu al-mahdhurat abubuwa na lalura wato suna halatta abin da yake na haramu asalin sa haramun ne amma saboda hukuncin lalura sai ya zama yanzu ba laifi bane in ka aikata kai daidai rashin yin haka ma ka jefa kanka a cikin halaka ne kuma Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku jefa kanka a cikin halaka da gangan kuna je kuna gani saboda haka idan ya zama babin wani lalura ne wani ciwo ne a jikin mutum to wannan ba laifi dan ka kewaye iya wannan wurin kai idan ta kama ma duka gaban ne ba za ka iya wankewa ba misali wani karaya ne ko wani ciwo ne ya zama duka a hannun haka aka nannade kenan ka zo a lulabar da shi kenan kuma lolanka ta yi saboda hukuncin lalura amma ya zama kawai saboda kwalliya ne zobe ne ko na awarwar ko menene ya zama dalilinsa kuma a wato inda ya kamata ruwa ya ratsa yayin alola ya zama baya ratsa wato akwai kuskure lamba sunansa wanda dai zama mutum kusan kullun yana bindige sallarsa kenan ba ta zuwa ko ina Allah ta'ala ya mana gudunmawa to mu je هل يرجو إذا تذكر المضمضة والاستنشاق بعد أن شرع في الوجه شن idan mutum ya manta kurkuren baki da shekarwa a hanci bai aikata su ba bai yi su ba a lola amma tunawansa ya faru ne bayan ya riga ya soma wanke fuska tsakanin kurkuren baki da shekarwa hanci wanda yake fara zuwa kurkuren baki shekarwa sannan wanke fuska to sai ya zama duk ya tsallake kurkuren baki shekarwa hanci sai ya tafi fuska yana wanke hannu kawai sai fuska to yana cikin wanke fuskan ne fa sai ya faɗo masa yake tuna cewa ban fa shekarwa a hanci ban kurkure baki ko ban shekarwa a hanci ba to shin mutum zai dawo da baya yi su ne ko kuma kawai ci gaba zai yi ga amsa wa man tadhakkara al-madmadata wal istinshaqa duk wanda ya manta da kurkuren baki a alola da kuma shekarwa a hancinsa ba da an shara'a fil wajhi bayan ya riga ya soma wanke fuska fala yarji'u ilaihima to wannan hukuncinsa shine ba zai dawo wajen kurkuren bakin nan da shekarwa a hancin nan ba hatta yutimma wudu'ahu har sai ya cika alwalansa sai ya gama tas har wanke kafa sannan sai ya dawo ya kurkura bakin ya shekarwa a hancin sai ya tafi ya sallansa magana ta kare wannan shine hukuncin duk wanda ya manta wannan to a ganin kuma ya dalili aka ce ba sai ya dawo ba sai ya gama ma tas kafin ya dawo ya yi sai ya tafi yi sallarsa to kada mu ja lokaci dalilin kawai shine kasancewar su waɗannan abubuwa guda biyu duka sunna ne sunna ne kurkuren baki sunna ce shekarwa hanci da facewan duka sunna ne amma shi wanke fuska farilla ne don haka babu yadda za a yi mutum ya bar farilla ya koma kan abin da yake na sunna farilla ya fi ƙarfi a kan abin da ya shafi sunna don haka ba za a bar mafi ƙarfi a dawo zuwa ga wanda ya fi shi kashi ba don haka tun da har ka wuce shi bisa mantuwa to kawai ka ci gaba da tafiya har zuwa ƙarshe sannan ka dawo bayan ka idadun kuma sai ka kurkura bakin ka shekarwa a hanci to wannan shine abin da malamai suke faɗa kamar yadda ya zo a cikin wato riwaya na hadifi wadda imam Muhammad ya rawaice shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tatimmu salatu ahadikum hatta yasbiga alwudu'a sallar ɗayan ku ba za ta taba cika ba ya samu cikakken lada har sai fa in ya cika alolansa kama amara Allah ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya umurni da cewa a cika alola fa yaghsilu wajahu wa yadayhi ila almirfaqain da haka idan mutum ya zo alula sai ya wanke fuskansa da hannayensa zuwa gwiwan hannu wa yamsahu ra'sahu sannan mutum ya shafa kansa wa rijlahu ila alka'bayn sannan mutum ya wanke kafafuwansa zuwa idan sawu to da haka wannan hadisi yake nuna cewa kenan lissafin wanke fuska na cikin farilla shi ko kurkuren baki da shekarwa a hanci sunna ne don haka idan ka tafi zuwa ga farilla ba za ka dawo zuwa ga sunna ba don haka malayin mashari suke cewa falam ya zukurin rasulu sallallahu alaihi wasallama ma'al fara'id shay'an min sunan a cikin wannan hadithin da annabi ya tashi bayanin yadda alula yake bai ambaci wani abu daga cikin abin da yake na sunnoni ba iya farillan ya ambata yadda Allah yi wanke fuska wanke hannaye zuwa gwiwan hannu shafan kai wanke sawu zuwa idan sawu su ne kawai suka zo a hadisin don haka su ne farillai fa'ulima annas salata la tu'adu li tarkiha saboda haka ta haka ne aka gano cewa wato sallah ba ba a sake yin sallah saboda an bar sunna dan mutun ya bar sunna ba bukatan sai ya sake sallah kamar da dan mutun ya bar sunna alwala ba bukatan sai ya sake dawowa yayin ribas sai da in ya kammala sannan sai ya dawo kansa ya gama da shi sannan ya tafi yayin sallah to wani abu da ke da alaka da wannan shine abin da ya shafi wanka da ake wankan tsarki wanda suke faruwa a dalilin samuwan janaba ko karewan jinin al'ada wanda mata suke haila na wata-wata ko abin da ya shafi jinin biki na haihuwa da mata suke bayan sun haihu da dukkan sauran wanka da suke a matsayin wannan tsarin wadda su wanka ne na tsarki ba na tsafta na soso da sabulu ba duka ya halatta mutum idan ya tashi irin wannan wankan yana da wani swimming pool ko dai wani wajen da zai iya fadawa ya shiga cikin wurin ya yi wanka ya fito to ya halatta masa da ya shiga ya tabbatar ko ina ya taba ruwa a jikinsa ko ina ruwa ya samu to ya halatta ya sallah da wannan wankan nasa ba bukatar sai ya sake alola abu ɗaya ne malamai suka ambata shine nake faɗa yana da alaka da wannan karatun namu shine bayan mutum ya fito don kuma sai ya kurkura bakinsa ya shekarwa a magana ya kare to kun ga kenan kamar fa bayan an gama ma komai ne aka zo a ƙarshe ne aka ce kurkura baki shekaru a hanci ka tafi kai sallanka to saboda haka kasance waɗannan abubuwa guda biyu a matsayin sunna ne ana iya bar su hatta ƙarshe ma su ba dole bane jeranta su an gama farillai sannan a zo a yi su wannan ba laifi bane tare da cewa yadda aka fi so in banda mantuwa din shine ya zama wanke hannu din kurkuran baki shakarwa ce ya zama da su za a fara a tafi zuwa kan su waɗanda suke na farillai da fatan Allah ya sa mu dace mun zo daidai kan wa'adin lokaci za mu tsaya a nan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya tara mu a cikin ladan kuskuren mu Allah ya yafe mana wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk